الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وانعم ومجد خير الخلق محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد ومسلمين السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta litinin 18 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1433 wanda ya dace da shida ga watan takwas miladin isa salam shekara ta dubu daya da dubu biyu kai da goma sha biyu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan lokaci Allah ya karbi ayyukanmu Allah ya samu dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaɗe mana dukkan musibu da fitinu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين
لم كرك فلما جاء السحرة
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لعجرا إن كنا نحن الغالبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin kissan annabi Musa alaihi salam tare da fir'auna jabbari wanda yake sarkin misra wanda ya yi da'awun uluhiya Allah subhanahu wa ta'ala ya aika masa da annabi Musa domin ya kwato bani Isra'ila daga hannunsa jiya mun karanta issan da ta shafi yadda aka fir'auna ya aika birane daban-daban aka tattaro mutane aka kawo su a ranar da aka yi alkawari shine ranar bayan zina ranar ado aka ce ranar ranar asabar ne na farkon shekara ranar da ruwan nil yake kawowa wanda shi ne farin cikin su tun da su ba su dogara da ruwan sama ba sun dogara ne da yadda kogin nil zai kawo ya yi mamaya ya kwanta a cikin fadamunsu su ta noman shinkafa da auduga da sauransu to sai aka haɗu da hantsi aka ce mutane dukkan haɗu kowa ya zo suka ce kowa ya zo falan ma ja a saharatu yayin da madaba suka iso qalu li fir'auna suka je wurin fir'auna ya musu jawabi ya zuga su ce kada ku yadda a rinjaye a kanku wannan mutumin da ya zo babban masarci ne musa kenan ya zo ya karya mulkin ku ko kibdawa ya mai da ku bayan bani isra'ila kuma ya kwashe mutanen garinku ya mai da su wani wuri ya je ci gaba da mulkinsu to bayan ya gama jawabansa sai suka tambaye shi to wai cinkan wannan aiki da za mu yi na gandu ne za mu yi ko kuma a'a aiki ne wanda za mu yi na lada shi ne suke so su ji shi ne suka ce a inna lana la'ajiran in kunna na hannun galibina shin kan za a biya mu lada idan muka yi nasara ne ko kuma a'a mu dai za mu yi aiki ne wa sarauta za mu yi aiki wa gwamnati kyauta ƙala na'am sai ce a ƙala na'am wa innakum idan laminal muqarrabin ƙala na'am ya ce a a ina ai aikin da za ku yi ya wuce maganan aikin gwamnati aiki ne na lada ba aikin hukuma ne irin na an tsora muku haraji ba wa'innakum ba ma tukun na biyan ku albashi ba tukun ba biyan ku ladan wannan aikin kawai za a yi ba wa'innakum kuma izan lokacin da kuka yi nasara laminal muqarrabina wallahi za a sanya ku cikin makusantan sarki za a ba ku mukami za ku zamo manya-manyan advisors na gwamnati wanda ma yanda lamarinku zai kasance shine ku ne za ku fara shigowa fada tukun a zauna da ku a gama shiri na fada tare da sarki sannan a buɗe wa sauran mutane su shigo a yi zaman fada ɗin duran da za a yi zaman fada ku za a fara buɗewa da ku kuma idan an gama zaman fada kowa sai ya tafi za a sallami mutane tukunna sannan a gama karasa tattaunawa da ku wato kun zama na musamman a wurin fir'auna ku ne na farko na zama tare da shi kuma ku ne za a yi zaman karshe last decision da ku za a ɗauka kuma opening zaman da za a yi na gidan gwamnati da ku za a fara buɗewa saboda haka su advisors ne ba irin wanda ake naɗawa kana yawo a gari baka san me gwamnati take ciki ba ma ba irin wayannan advisors din bane a advisor ne wanda shi da shi ake zama a fadan shugaba da shi ake kulla komai farkon da za a fara da shi za a fara tattauna komai kuma an gama tattaunawa sauran duk an sallame su da shi za a yi conclusion to kaga wannan me yake nuna yana nuna tukunna abinda Allah subhanahu wataala yake nuna mana anan yana nuna mana cewa su waɗannan ma'yan dabo ɗin nan an ba an kwaɗaita musu yanda za su yi aikinsu babu wani tantama ba wani wargi za su yi aiki ne na nema wa kai girma ta kuwa wanda duk aka ce aikin da zai zai aiki ne don ya nema wa kansa girma yana da bambanci da wanda yake yin aikin dai aikin ko ma lada ake biyan sa dai amma ba wai wata an dai bashi kuɗi ne kawai to wannan ya wuce a bashi kuɗi za a bashi mukami za a bashi kuɗin kuma kuma zai zama shi kenan su ne ma mulkin ma a hannun su yake kenan tunda su ne masu tattauna masu yanke hukunci wa sarki na'am قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون shikenan sai aka haɗu da aka haɗu shikenan ƙala lahum musa musa ya ga sun tsatsaya kowa ya cirko cirko ga shi a tsaye ga su a tsaye ga kuma wanda duk suka zo cin kasuwa don an ce ranan ranan idi ranan cin kasuwa ne kuma mutanen ƙauyuka sun ji labari sun farko sun shigo cikin gari waɗanda suka zo kasuwanci daga garuruwa daban-daban sun haɗu gashi kuma ranar ranar idi ne ranar biki ne to duk an tsaitsaya allahun musa sai annabi musa ya ce masu sihirin bayan sun tambaye shi suka ce masa in ma an turke wa ma'an da kura nanin mulki musa ko dai mun baka zaɓi ke yanda ka gani wanda yake faɗan haka mutumin da yake jin ya yarda da kansa shi yake faɗan haka su a wurinsu duk ɗaya ne ko ka fara jefa naka ko kuma mu mu zama mu muka fara jefa duk sai wanda ka zaɓa musa saboda suna jin su ai babu wani shakka su ne masu nasara ƙala lahum musa sai annabi musa ya ce musu al'umma antum mulkun a'a ku ku jefa abin da kuke son ku jefa tukunna aka ce ya ce musu haka ne ta hanyar wato ba da izini don saboda su fara gabatar da nasu hujja sannan shi ya gabatar da nashi in ba don haka ba da ba zai ce musu jefa ba don ya san abin da za su yi haramun ne sihiri ne sihiri kuwa kafirci ne to amma ai kaga ba zai umarni da kafirci ba to ba wai umarni yake yi da su yi ba a'a hanya ne na kama hujja cewa su su gama abin da duk za su yi in sun gama abin da duk za su yi sannan shi ya yi nashi domin mafi yawanci in baka mai da hankali ba in kai ka fara yi to baka san akwai watakila wani abu da za a biyo da shi daga baya ba kuma to kaga shi kenan sai a bata maka tsari amma duk mai kawowa ya kawo duk abin da zai kawo ya jajjefa ya nuna duk gwanintansa sai ya gama nuna gwanintansa to shi kenan kai kuma sai kai naka to shi kenan sai ce musu ku jefa abin da duk kuke jin za ku jefa na'am فألقوا جبالهم وعشيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا جبالهم suka jefa igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu wa qalu suka ce bi izzati fir'auna muna fadanci da da dabbuwayan fir'auna inna lalanul galibuna mu lalle mu ne masu rinjaya an ce sun zo da mutum su masihirtar nan su mutum wato ɗari shida ne duk masihirci mutum masihirta mutum ɗari shida aka kawo gurin sannan kuma sun zo da raƙumma guda saba'in da biyu raƙumman nan guda saba'in da biyu kowanne ya sha kayan igiyoyi da sanduna kowane raƙumi an dankara masa damin sanduna da kuma damman igiyoyi masu yawa to igiyoyin kuma an shafe su da wani mai wannan mai ɗin ba rana ba ya son ganin rana shi mai ɗin duk abin da rana take in rana in rana ta haska wannan man to zai rinka ƙoƙarin narkewa narkewarsa ko menene a jiki zai kokarin warware shi inda igiya ne ko menene zai kokarin warware wannan wannan igiyar da aka da aka tuka to sai suka tuka igiyoyin suka shafe su da man suka ɗauki kowace sanda suka nannaɗe ta da wannan igiyar suka kulle sama suka kulle ƙasa to kuma suka sa rufa'idansu kuma a ciki bayan wannan abin da yake na zahiri suka kuma hada da sihirinsu na rufa'ido to shi kenan sai ya ce musu ku jefa fa alƙauhi balau sai suka jefa wannan igiyoyi nasu wa isiyam da sandunan su dama wani katon rafi ne aka sa a gaba kowa ya kewaye shi kowa ya zo sai ya wurga ya wurga ya naɗa sandansa sai ya jefa cikin rafin kowa ya zo ya naɗa sandansa ya jefa daga ya naɗa sandansa ya jefa cikin rafin idan rana hasken ranar nan ya buge ya buge wannan sanda din mai din yana kokarin kunce igiyar sai igiyar ta yi ta juyawa garin juyawanta sai sandan ta yi ta tsalle tana faduwa tana tashi tana faduwa to to hakan to hakan ne kuma ya bada daman shi kuma dabon su ya fito fili idan tana tsalle tana faduwan nan to idanun mutane kuma an riga an musu rufa ido sai su ga wannan sandan a matsayin maciji ne yake ta tsalle to sai fa rafi ya cika da macizai suna ta tsalle mutane duk suka tsorata kowace sanda tana tsalle ta tuma ta faɗi kan yar uwanta wannan ta tuma ta faɗi kan yar uwanta sai ana ganin kamar buɗe baki suke su kai sara ta nan su kai sara ta nan duk mutane sai suka ga kawai macizai ne zalla har shi annabi Musa sai da idanunsa ya nuna masa cewa abin nan abin tsoro ne don saboda sihiri ne ai na'am
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يعكفون shine sai annabi Musa ya ji tsoro sai Allah ya ce wa alqi ma fi yaminika talaqaf ma sanau jefa abin da yake hannunka ya Musa kar ka ji tsoro duk za ta haɗe wannan abubuwa da suka kulla to da annabi Musa ya ji wannan umarni na ubangiji alƙafa alƙa Musa a sahu sai annabi Musa ya jefa sandansa sai zahiya talaqqaf ma ya afiku na hega ta tana ta halak tana ta haɗiya abinda suke ƙaryansa an kira shi ma ya afiku na abinda suke ƙaryansa saboda abinda suka kulla ake gani kaman gaskiya ne duk ba gaskiya bane ƙarya ne da ya jefa sandan ita sandan sai ta zama katuwar macijiya mai girman mai girman gaske wasu malamai suka ce ta kai kaman daga ƙasa ta kai kaman zira'i wajen tamanin sai ta rinka buɗe bakinta kawai sai ta tafki macizan wannan sandunan sai ta haɗiye ta tafki nan ta haɗiye ta bi tana ta tafkewa duk wani macijin sandan da ta yi tsalle ta yi haka kawai sai ta sai ta haɗiye ta ta haɗiye duk sandunan gurin duk ta bi ta lallashe na cikin ta haɗiye na cikin rafin ta bi fir'auna da gudu fir'auna yana kan yana kan gadon sarauta sai ya tuntsire ya ruga da gudu tana ta binsa sai da ya je ya shiga fada da ya shiga fada yana zawayi sannan ya ta dawo wajen annabi musa tana lashe lashe tana tanɗe tanɗe sai annabi musa ya sa hannu a bakinta haka sai ya ɗaga sai ta koma sanda tun daga nan sai mutane suka ga abun fa ya wuce hankali yaya za a yi haka duk wannan macizai cikin raki sanduna da igiyoyi sun cika raki a ce wannan sandan duk ta haɗe su kuma da ta haɗe su sai ta dawo yadda take ina abubuwan suka shiga hankalinsu sai ya tashi na'am فألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين shikenan رب موسى وهارون shikenan masirta fa sai aka yadda su suka faɗi suka yi sujada duk wani masirci a cikin su sai ya faɗi ya sujada qalu sai suka ce amanna bi rabbil alamin lalle mun yi imani da ubangijin talikai sai fir'auna ya ce madalla ni kenan sai suka ce rabbi musa wa harun ba kai ba ubangijin musa annabi musa da annabi harun malamai suka ce sun fara cewa ubangijin annabi musa ba su fara cewa ubangijin annabi haruna da annabi musa ba duk da annabi harun shine ya fi dattijantaka shi shekaru dalili shine shi haruna ya taɓa zama a matsayin bawan fir'auna ya masa bauta don haka in sun ce rabbi rabbi rabbi haruna zai ce madalla aini ne kenan wanda na zama ubangijin haruna sai suka ce rabbi musa alhali musa ko bai taɓa yi masa bauta ba sai suka fara kawo musa wa harun da annabi harun abin da ya damu su masiyarta su abin da suka sani sun san sihiri kuma ƙwararru ne a kan sihiri sun san yadda duk ake yin sihiri shi ne ma shehu yake faɗa a nan ya ce kun ga yadda ake so kenan ko menene in za ka koya ya zama ka ƙware ka kai ƙololuwan sanin abin da kake yi idan baka ƙware ka kai ƙololuwan sanin abin da kake yi ba to ƙarshe shirme za ka yi ta yi kuma ma dukkan mutanen da su koda an zo an ci ƙarfin iliminka ka to sai ka rinka ganin kawai ba a fi ka ba a san komai ba ba a fi karfin ilimin ka ba amma an je an wuce iya ilimin ka ka an wuce ilimin ka in kai kwararre ne a fannin ka ba ka shakkan komai a fannin ka yace kaga su da yake su kwararru ne a fannin su sun san kwarewan iyakacin sihiri sun sani kuma sun yi iya irin irin kokarin su na sanin yadda za su kure annabi Musa a sirce da annabi Musa ya rinjaye akan su sai suka miƙa wuya me yasa suka miƙa wuya sun san yanzu kan ba sihiri ake yi ba domin in dai sihiri ne to ba za a yi nasara a kansu ba kuma na biyu shine in ya tabbata sihiri ne to sandan annabi musa za ta zama katuwan gaske ta yi katon ciki ta cika rafin saboda abin da za a yi rufa irin da annabi musa zai shine macijiyarsa ta tattara dukkan macizansu ta haɗiye to wannan tattara dukkan macizansu ta haɗiyen nan ɗaura sandunan aka yi ta yi dani dani aka tara abu ɗaya ko ba haka ba to ya kamata macijin ta kai girman damin wa'annan sanduna ɗin a sihiri to sai sun ga macijiyar nan bata ƙara komai akan yadda take da ba kuma duk da yadda take da aka kuma rike ta dama Allah ya sa ta zama katuwa ne kamar zira'i tamanin din saboda ne kowa ya ji tsoronta a gurin kowa ya san cewa ga dan ga yar sanda haka ana jefa ta kawai ta faɗi ta zama wata katuwar macijiya wanda duk wurin kowa ne ne duk yadda kake ji za ta iya laƙume ka ba wani matsala kaga wannan wani babban abun tsoro ne sannan kuma ta gama haɗe sandunan kaf ba ta fi yadda take da ba kuma annabi Musa ya haka ya kamo ta kuma ta dawo sanda don haka sai suka fahimci wannan ba sihiri ba ne wannan wani abu ne daga Allah don haka ba su ma yi wani tantama ba kawai suka faɗi suka yi sujada suka yi imani da annabi Musa nan قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون to kaga وأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين to kaga shi wato mutumin da ba mai son gaskiya ba haka yake an riga an gama alkawari idan musa ya yi rinjaye sai a bi annabi musa idan kuma masiyarta ne suka yi rinjaye sai a bi masiyarta ba magana ya kare ba to yanzu annabi musa shi ya yi rinjaye har ma masiyartan su kansu sun ba da kansu sun ce shi kenan su yanzu kan sun fahimci gaskiya amma sai fir'auna ya ɗauko wani magana kuma daban sai ya ce ƙala sai fir'auna ya ce amantun lahu qabla an azana lakum yanzu wato kun yi imani da shi tun ban muku izini ba ai da lokacin da kuka ga Musa ya yi nasara sai ku dawo guri na ku ce to gashi Musa fa ya yi nasara me kace ranka ya daɗe Ah, to Musa kan dama ai nasaran sai yana nuna yanzu kai ba ranka ya daɗe ba ne maganar girman ka duk ya ƙare ko ba haka ba to wani shawara za a dawo yi wurin kuma an riga an yi yarjejeniya daga inda Musa ya yi nasara to yanzu kuma girma duk ya koma hannun annabi Musa to amma wasu ya ce a a, ya kamata a yi consulting ɗinsa saboda in ya yi in ya yi afrubin shi kenan in bai afrubin ba fa a ki gaskiya kenan yace innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra ai shi Musa ma shine babban ku wanda ya koya muku sihiri na gane mitin ku kai kuka shirya yadda za ku yi ku ture sarauta ta yawwa aka yi je kuka yi wani kullakullan ku na makirci dama so kuke ku yi tawaye ku yan tawaye ne kuka haɗu da Musa kuka shirya mitin yadda za ku yi ku zo ku ce shi annabi ne a zo a yi wani dabara a zo a ce za a yi wani gasa in an yi gasa sai ku yi laƙwas ya yi nasara a kan ku shi kenan kuma sai ku kwace min mulki na gane abin da kuka shirya ke to kuma fala saufa ta alamuna da sannu za ku san abin da zai same ku a kamar yadda ibn kasirin ya kawo ibn kasirin ya kawo inda ya cirato daga wurin siddi daga abdullahi bin abbasin daga abdullahi bin mas'udin ya ce wai shi abin da yasa ya faɗi wannan ya samu wata yar dama ne yar yar haƙyar wata illa ne da zai da ya bullo da wannan magana a kanta shine kafin a zo a yi gasan nan annabi Musa ya zo ya wuce masihirtan nan suna ta wasannin su kafin ranar da za a yi gasan ta zo da ya zo ya wuce su sai ya ce to yanzu gashi dai an ce za mu yi gasa da ku to ni ban san akan yanda za yanda gasan za ta kasance ba gasan nan kan idan mun yi ta da ku me result ɗinta zai zama domin ko gaskiya ne ko ba haka ba ya kamata kafin a yi gasa a san me result ɗin kar a zo a ce a yi gasa kawai a jefa maciji in na yi nasara kawai a ce oho to shi kenan je ka abunka ko ba haka ba dole a kafa sharaɗi to shine yace ni da tsakanina da ku ya kamata mu san sharaɗi ni fa annabin Allah ne na zo ne in kira mutane zuwa ga tsira ku rabu da bautan gumaka a rabu da bautan fir'auna a bauta wa Allah shi kaɗansa don haka in na in aka jefa sanduna kuka jefa naku ni kuma na jefa nawa idan na yi nasara a kanku za ku yi imani ne da abun da na zo da shi ko yaya don in san akan menene za mu yi gasa sai suka ce a wannan ba ba ma shakka in dai har kai nasara a kanmu mu to ai babu wani shakkan da zamu yi kawai kana da nasara akan mu ma zamu ba da kai zamu yi imani da abin da ka zo da shi saboda mun san kai har abada bayan da za a yi kai din nan wai a ce kai nasara akan sihirin mu yanda muka kware a sihiri me ka koya don haka eh mun yadda duk lokacin da aka ce an jefa an yi kai nasara to zamu ba da gaskiya da kai to lokacin da suke faɗan haka sai fir'auna ya zo ya wuce ya ji suna wannan bayanin cewa in ya yi nasara za su ba da gaskiya da shi to shi ne sai ya dawo yanzu yake cewa إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون كما يندي فدا ونقولي أي ما كبتي نن ولي يقول قل لا أتكين بني دون كفتر دمتانا بني وربع سدى سراوتانا لا كسين دام يلو lau kaddi anna aidiyakum to menene saufa ta'lamuna nan da ya faɗa menene saufa me yake nufi da saufa ta'lamuna sai aka yi jawabin fassaran wannan saufa ta'lamuna shine abinda zai musu yace lau kaddi anna aidiyakum zan yayyanke hannayenku wa arjulakum da kafafunku min khilafin saba ta sabani idan na yanke mutum hannun dama sai yanke masa kafar hagu idan na yanke masa kafar hagu sai in yanke masa kafar dama a haka ko ba zan bacci ya tafi ba wala usalli bannakum ajma'ina sai na tsire ku gaba ɗayan ku a sa ƙarfe a sa itatuwa a kakkafa a bankare mutum a rana a ɗaɗɗaure shi kuma har ya mutu a tsaye akan akan akan itace bayan wannan yanka da aka masa na'am قالوا لا دير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا sai suka ce la daira ba wani cutarwa abin da za ka yi ka je ka yi inna mu ai in ka kashe mu mun kalibu na za mu koma ne ila rabbina zuwa ga ubangijinmu ba kai ba kai ba ubangijinmu ba ne idan ka kashe mu mun koma ne wurin ubangijinmu na wanda shi ne na hakika na gaskiya mahalicci to idan mun koma wurinsa kuma mun san zai mana takayya akan abin da ka mana na'am
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين inna mu na dama'u muna tsammanin an ya gafir lana rabbuna khatayana ubangijin mu ya gafarta mana kurakuran mu da muka yi na bautan wani Allah da sirce sirce da muka yi wanda kai ne ka bata mana tunani ka sa muke yi an kunna don me yasa muke da wannan raja'i din na rahamar Allah shine mun kasance awwalan muminina mu ne farkon wanda muka yi imani da annabi Musa a cikin kibtawa to kuwa dama mun da ya fara abu Allah subhanahu wata'ala zai ba shi ladansa da ladan wanda ya aiki da abin da ya aikata na alheri har ranar tashin alkiyama kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya kafa wata hanya mai kyau wanda ta amfani musulunci ta amfani musulmi to Allah zai ba shi ladan wannan sunna da ya kafa zai ba shi ladan wanda ya aiki da wannan sunna da ya kafa a ranar tashin alkiyama wannan ita ce ake ce mata sunnatun hasana a wata ru a wani wuri kuma ana iya ce mata kamar a ce mata bid'a hasana wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya kafa wata hanya kaga sunna abu sunna ai ba a kafa sai na kirki ko to amma gashi annabi ya kira wannan sunna ce amma ce sayya to haka ma bid'atun hasana da bid'a haramu to wannan sunnatan sayyi'atun din ita ce bid'atun haram wanda ya kafa wata hanya mai muni wanda ya cutar da musulunci ya kawo na ƙasa musulunci to zunubin wannan hanya da zunubin wanda ya aiki da wannan hanya yana kansa a ranar tashin alkiyama to sai suka sa raja'in su da tawassulin su shine cewa an kunna awwalal mu'minina kasancewa mu ne farko wanda muka yi imani muna sa ran kenan mu zamanto Allah ya yafe mana laifukan mu dan imanin mu dan kuma wannan farawan cewa mu ne farkon wanda suka yi imani mun zama sabiquna sabiquna eh fa wahina وأوحينا إلى موسى أن أصل لعبادي إنكم متبعون وأوحينا سيما كي وحي إلى موسى زوى النبي موسى annabi Musa bayan ya yi wannan an yi nasara mutanen fir'auna sun yi imani fir'auna ya zartar da hukuncinsa a kansu ya kashe su ga baki ɗaya ya tsire su haka ɗin yadda ya faɗa kuma ya kakkashe su sun mutu matarsa ma ta yi imani ita ma ya rinka gana mata azaba yawwa har dai dole ita ma ƙarshe dai ya halakar da ita ya kashe ta to shi ne take cewa rabbi ibn li baitan fil jannati ko wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimin to ya kashe ta ita ma annabi Musa bayan haka ya zauna a cikin Misra yana jiran Fir'auna ya ba da dama ya kwashe bani Isra'ila ya koma da su ƙasar Sham Fir'auna ya ƙasa ƙasa ya ƙi sai ba wanda ya isa ya fita daga ƙasar nan sai na yi maganin to haka annabi Musa ya zauna shekara talatin yana wa'azi yana bi yana zaga yana musu gargadi yana musu nasiha yana maƙibɗan nasiha su rabu da fir'auna su dawo su yi imani kuma yana bani isra'ilan nan tare da shi su ma wa'azi yana tarbiyyantar da su yadda addinin musulunci yadda addinin da ya zo da shi yake wasu suka ce ma ba shekara talatin ya zauna a cikinsu ba wasu suka ce ya zauna ne a cikinsu shekara arba'in yana wannan aiki sai kuma tun da aka gaba alamun gabaki daya ba imani za su yi ba kullum sai daɗa girman kai sai daɗa taurin kai ga ayoyi da aka yi ta nuna musu iri iri wanda zai sa su su yi imani ko yaushe suka ga aya sun san wuya ne ta zo amma sai su je su ce ya ayi hasahir ud'u lana rabbaka kai mai sihiri da Allah ka roƙi ubangijin ka wallahi in ya yaye mana wannan rijistin la mu imani wannan nursulan na ma aka bani Isra'ila za mu sake bani Isra'ila ku tafi tare kullum to kaga dai sun san cewa yana jiran a sake bani Isra'ila su tafi tare da shi dan haka kullum in dai aka kawo wata aya in suna neman ayan ta gushe sai su je su shafa masa mai a baki su ce wallahi in ka roƙi ubangijinka wannan sihiri da kamana don su a wurinsu sihiri ne ya yaye to za mu yi lanuni nan na jika za mu yi imani da kai wala nursilan na ma'aka bani isra'il za mu kuma sake bani isra'ila su tafi ku tafi ƙasar sham ɗinku da su to Allah ya sa banda ayansa na sanda da hannu ya kawo kuma wasu tisa ayatin ayoyi tara su ne su kummal su da fade su dam ayatun mufassalatin ayoyi iri-iri amma ina suka yi girman kai suka yin imani to daga nan sai Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa awa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa a nisri bi ibadi ka yi tafiyan dare da bayina ku shirya ku sala ne cikin dare ku tafi da sauran bani Isra'ila tunda shi Fir'auna bai da niyan sare sake ku to dole sai an yi abin da ba a so dama ana so a rabu lami lafiya ne ko to tun da ba a so a rabu lami lafiya to za a rabu tsiya da tsiya amma abin da za a yi shine shi bai sani ba sai ku zare duk mutanenka sai sai ka sanar da su sai ku fice cikin dare sai ku yi nisa Allah ya san ba zai kyale su ba amma dai manufa strategy ne na yanda kafin ya farga sun yi nisa don a samu bambanci tsakanin nan da nan amma ya zo tsare wannan anguwa ce kar wannan anguwa ta je nan kar wannan anguwa kaga ya raba wa annabi Musa jama'a ta kenan wannan anguwa ba haɗu da wayannan ba wannan ba su amma tun da an shirya cikin dare ne sai a sulale sai a fita in an fita kaga jama'an Musa za su haɗu guri ɗaya to an san dai ba haƙura ne ba an san zai dole ya biyo da faɗa amma dai an riga Musa dai ya riga ya haɗa jama'an sa gu ɗaya shi kuma nashi suna nan ware wuri ɗaya to aka ce su yi tafiyan nan da daddare amma fa kar ku ce wai za ku tafi za ku tsere ne a'a Allah sai ya sanar da su su shirya dama ba wai za su tsere haka kawai bane innakum muttaba'una ku za a biyo ku fir'auna ba zai kyale ku ba zai biyo bayan ku na'am
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون شكرا sai annabi Musa Allah ya masa wahayi cewa ku gyara gidajenku tun kafin lokacin da za su yi tafiya dama an musu wahayi cewa su gyara gidajensu kowane gida waje alubiyu ta kun ƙibla kowane gida a yi masallaci wannan shi ke nuna kowane addini kenan suna da masallatai kuma suna sallah don haka duk wani wanda yake ce yana da awanta shi musulmi ne ba ya sallah ko yana jin kowane addini ne to kafiri ne ba musulmi ba ne ba kuma kan addinin Allah yake ba addinin tun daga tun daga annabi adamu ake umar- mutane ake umurtar su da sallah bis salati waz zakati gashi annabi annabi annabi Isa ma yana faɗa ko eh an umurce ni da sallah an umurce ni da ba da zakka to haka aka ce duk su sa ɗakun gidajen su a yi masallatai don a gane nan gidan musulmi ne nan ko gidan kafirai ne a lokacin ana yin shiya shiya ne irin gidajenmu ne na nan ƙasan da cewa in za a yi gida ba ƙaramin gida ake yi ba ƙaton gida ake yi da jikoki da kakanni duk a cikin gidan za su yi aure wasu ma da makabartunsu duk a cikin gidansu suke yi don haka sai ya zama shiya shiya sai ya zama a nan suna da wasu ma har da yar kasuwansu da masallacinsu da komai haka suke yi to aka ce su yi haka ran da za su yi hijira sai ga mala'ika ya zo ya samu annabi musa ya ce wa annabi musa ah, mala'ika jibrilu ya zo ya samu annabi musa ya ce to abinda za a yi shine zan sa duk gidajen bani gidajen kibdawa a kowane gida irin wannan gidan da suke da shi zan je in ɗauki ran ya ɗa mace a gidan to haka kuwa aka yi idan na ɗauki ran ya mace ku da daddare kun riga kun fita a maimakon su farga da safe su bi ku to sai su sai su tashi da jana'izozi don sun tashi da jana'izozi kowa sai- su sai su shagala da bibbin da wayannan ƴaƴayensu mata da suka rasu don sun shagala da bibbin ne su lokacin ku kuma kun riga kun yi nisa ba za su farga ba sai bayan rana ta yi nisa sai su farga ai babu ku a nan ne kuma za su gane ai babu bani isra'ila a misran don da in inda suna nan lokacin da ake bisan nan za su ga kowanne ga bani isra'ila tare da su to shine ya je ka karbi ran ya'ya matansu suka fito da safe suna ta binne binnen gawawakin su suna ce alloba ya sauka dama sun saba ganin irin wannan suna ce si- sihirin musa ne sihirin musa ne to shi kenan suka shigala da wannan binne binnen sai kuma kowa ya kalli gefen sa ya ba mu ga bani isra'ila ba ya babu kowa a nan wannan ma ya duba wannan ma ya duba a'a ai ba sa nan ai ba da aka tashi sai aka yi gida aka je aka dudduba gidajen su ba kowa sai a ga fir'auna ai sun gudu sun gudu shikenan sai fir'auna ya aika fil madaini arsala fir'auna fil madaini hashirina sai fir'auna ya aika a cikin ƙar- alƙaryoyinsa an ce yana da alƙaryoyi manya-manya guda dubu goma sha biyu ya aika ko ina a tattaro mayaka a yi shiri a biyo a bi Musa shikenan suka yi shiri suka bi mu suka bi annabi Musa ya aika ya ce inna ha'ula'i duk a yi shela a garuruwa a gaya musu wa'annan mutane la shirzumatin qalilun wasu yan mutane ne yan kwatal duk sun zo sun tayar mana da hankali wa innahum lana laga'izun kuma sun fa sun bata mana rai don haka kowa ba ran sai ya ɓace an gane wa inna la jami'un haziruna mu yanzu إنا لجميع حاذرون wa inna mu la jami'un wallahi jama'a ne haziruna wanda suke fadakakku mun riga mun gane su dan haka sai mun yi maganin su ku zo mu haɗu mu san yadda zamu je mu yi maganin su na'am فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل na'am fa akarajnahum sai muka fitar da mutanen fir'auna inda Allah yake kaskasta mutanen da ya sa cikin ni'ima in ba su gode wa ni'imar Allah ba kenan haka Allah subhanahu wata'ala yake yi eh haka ma Allah ya buga misali da makka qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misali daraballahu masalan Allah ya buga misali alƙarya ce ga ta nan da tana cikin aminci tana natse arziki yana zuwa mata a yalwace daga ko ina amma sai ta mutunce wa ni'imar Allah bata gode masa ba sai Allah ya ɗanɗana musu tufafin yunwa da tsoro saboda abin da suke aikata na sabon Allah don haka duk inda mutum ya- mutane suka ga canji akan yanda Allah yake musu to san cewa fa su ne suka canza inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah yace kai fir'auna Allah ke sa a wani guri Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada akai martani wa fir'auna don fir'auna lokacin da ake masa nasiha mutanensa wanda suka dan shi suke da dan damshin imani cikin mutanen suke masa nasiha sai ya ce musu ma urikumu illa ma ara shi wannan magana da nake gaya muku cewa lalle lalle kar mu yi imani da Musa mu yaƙe shi ba wani abu nake nuna muku ba sai abin da na sani abin da na gani kenan na yanke shawara na fahimci haka to inda Allah yake mai da martani shine kalmar sa ta ƙarshe sai ya ce wa ma ahadikum illa sabilar rashad ba abin da nake nuna muku sai hanyar shirya shine Allah sai mayar masa da martani anan adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya ɓadda mutanensa wa mahada bai shiryar da su ba kamar yadda ya ce shi tafarkin shirya yake nuna musu ƙarya ne ba tafarkin shirya ba ne Allah ya ce fa kharajnahum haka muka fitar da fir'auna daga misra dan su ce za su je annabi Musa muka fidda su min jannatin daga gonaki masu kyau da binai masu masu ni'ima inabobi masu masu ban sha'awa ga ruwan nil yana kwarara cikin fadamu yana suna dashe-dashe suna shuke-shuke masu kyau masu ban sha'awa suna sayar da kayan abinci suna yin arziki wa uyunin muka fitar da su daga idanuwan ruwansu masu gudana wanda aka ce annabi yusuf ne ma ya sa aka tattauna wa'annan uyun din a wani wuri da ake ce masa fayum fayum din na an ce annabi yusuf ne ya shirya wannan wurin ya zama badama lambu wajen abinci wajen samun arziki ga albarkan annabta kuma wa kunuzin muka fitar da su daga cikin taskokin dukiyoyi suna da gwalagwalai zinariya azurfa kayan ado kayan kwalliya ana zuwa daga duniya ana zuwa ana saya a gurinsu amma duka suka ajiye wannan sana'a kowa ya karkada hannunsa ya fito don aje a bi annabi musa da mutanensa wa makamin karimin muka fitar da su daga gidaje masu kyau wurin zama mai kyau na sarakuna da wazirai wanda shi an ce fir'auna kawai a gefensa akwai kujera na zinariya da azurfa a fadansa wanda aka jera na mutum ɗari uku duk kowace kujera da zinariya ne ko na azurfa na manya-manya na zinariya abin da yake bin bayanta na zagayen baya na azurfa duk suka fita daga cikin wayannan kujerun suka tashi suka tafi yaki kazalika haka muka yi musu wa auratna bani isra'il muka gadar da duk waɗannan arziki ga bani isra'ila fa'atu ba uhum فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون na'am ci gaba قال كلا إن معي ربي سيهدين shikenan fa atba'uhum sai suka bi su mushrikina da hu da can tsakiyar rana falan ma tara aljam'ani yayin da mutanen nan biyu suka ga juna mutanen mutanen fir'auna sun hanji mutanen annabi Musa mutanen annabi Musa sun hanji mutanen fir'auna qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun wallahi za a kamo mu shikenan mun halaka fir'auna ya iso gashi nan yana biyo mu a baya Ala sai annabi Musa ya ce kalla kar ku ji tsoro san ba haka bane ba yanda za a yi su riske mu inna mai irabbi sai hadin ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni hanya ba zan bace ba Allah ya shirya ma annabi Musa ga hanya nan inda yake tantalallen hanya ce falalau amma sai Allah ya ce wa annabi Musa ya bi wannan hanya waccan hanya tantagaryen hanya ce nan kuma kogi aka dosa shi yasa ake cewa in an ce shugaba ne kawai a bi shugaba Allah yana masa ilhamin yanda za a za a samu al'amari yayi daidai in dai shugabancin na musulunci ne na kirki ne dai shawara amma idan ya yanke shawara to a kyale shi to balle annabin Allah wanda yake yanke shawara da wahayi su suna ta rigima yaya za ka bi da mu nan nan hanyar hanyar ruwa ga wuri sarari ne ne ne ne kuma ta nan din dai za mu bi to suna cikin tafiya amma har sai suka yi kamar sun ɓace hanya to ai ga irin ta nan kai mun ce muka mu bi hanya ka zo ka biyo da mu wannan kuma nan din yanzu muna zuwa cikin ruwa zamu shiga mu nutse mu halaka ko dawa zamu yi da baya fir'auna ya kama mu kaza kaza kaza ce a'a ubangiji na yana tare da ni shi zai nuna min yadda za mu yi mu tsere daga sharrin waɗannan mutane to da da tantagaran hanyar aka bi fir'auna zai zo ne ya sa su a gaba ya yamu su ya kakkashe su ya ɗibi wanda zai ɗiba in ya so ma annabi musa zai tsira Allah bai nufi ba ya halakar da shi ba dai ya tsira da yan mutane kaɗan to amma shi Allah da abin da ya shirya shine insha Allah za mu zo mu ga menene zai faru gare su a ƙarshe sadaqallahu alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam da fatan malam ya shara lafiya da malam tambayarsa wani shi rawani ado ne kawai baya cikin musulunci
to rawani sunna ne mu a gurin mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hujjoji da dama wanda suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daura rawani misali sahihul bukhari sharhin ibnu battal juz'i na tara shafi na 89 an kawo a hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mai harama da haji ya daura rawunna wanda abdullahi ibn umar ke ruwaito wannan hadisin sai shi ibn battalin ya kawo wannan yake cewa al'ama'imu tijanul arab rawunna su ne kamben larabawa waziyuhum shine adonsu ba wai ya tsaya a matsayin ado ba kawai kamar yadda wasu ya ce ai ai ai rawani ado ne kawai to ba wai ya tsaya ado ba ne yace wa qadru wa arwaytu anna al malaikata allazina nasaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mala'ikun da suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan badarin ranan badar kanu bi aba'ima sufurin suna da rawunna waɗanda suke hatsatse qala malik imam malik yace al immatu rawani wal ihtiba'u da yin hubiya wal inti'al da sanya takalmi min umril arab yana daga rayuwar larabawa walaysa zalika fil ajab ba a samu wannan a cikin bobaye wa kanat al-imma fi awwal al-islam rawani ta kasance sananniya ne a farkon musulunci duk sahabbai suna daddaura rawani summa lam tazal hatta kana haula al-qawm sannan haka dai ake ta yi ana rawani har aka samu wayannan mutanen a sharare wanda ba su daura rawani in ji wane in ji imam malik ibn wahabin ya ce wa haddasa ni malikun imam malik ya zantar da ni annahu cewa shi lam yudrik ahadan min ahlil fadli bai riski wani wanda za a ce mutumin kirki ne daga cikin mazuwa falala malamai ba kamar yahaya dan sa'id kamar rabi'atul ra'ayi kamar ibn hurmuz dukkan su bai riske su ba sai dukkan su yana ganin su da rawunna a kansu to wannan kenan anan kenan a takaice an yi maganganu ruwayoyi daban-daban akan rawani kamar cikin fatul bari shi ma ya kawo babul ama'in babul rawunna ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daura rawani sahabbansa dukka suna daura rawani har yan yaran su kanana ma ana daura musu rawani Abu Dawud ma ya da hadisi da Tirmizi daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi rawani yakan saki jelan rawanin a tsakanin kafadunsa haka Tirmizi ma ya fitar daga Abdullahi ibn Umar cewa manzo sallallahu alaihi wasallama haka yake yi to don haka rawani su mu a wurinmu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta sahabbansa sunna ce ta malaman kirki yanzu ne muka samu limamai da malamai za ka gansu sai dai kararren hula kawai wai mutum yana hudu ban juma'a da sauransu kuma wannan ya an kaman ana ana rushe wani wani wani wani kala ne na musulunci kamar ana canza musulmi ne har a kasa bambanci tsakanin musulmi shugabannin musulmi na kirki da wanda ba shugabannin musulmi ba daga cikin faɗan da imam maliki ma yake shi har yana faɗa ma in baka daura rawanin har kasa ta ƙasan haɓanka ba yana cewa ai ai wannan mummunar mummunar bid'a ce ma a ga baka sa kayan rawani kuma baka sa ta kasan haban ka ba sai dai rawanin ne guntu Allah bai baka mai tsaro ba to ka gani dan haka duk wanda yake suka rawani kawai watakila shi baya daga cikin mutanen kirki ne dama gashi kuma mun karanta sun ce sai da aka samu a shararan mutane suka zo suka watsar da rawani domin watsar da rawani kai koda koda waɗanda ba musulmi ba kai yanzu ka taɓa ganin kiristoci ko yahudawa ko da wasu ma an maka tarihin wasu annabawan baya ga irin wa'ancan kiristoci ko sauransu da suke zana hotunan annabawansu da manya-manyan mutanen kirkin su ka taɓa ganin sun zana hoton wani annabi ba rawani wanda aka wannan kawai shashanci ne da lalacewa ya samu musulmi suna kokarin su canza kamannin musulunci ya zama ba a ganin sa ma a cikin al'umma
da tambaya na gaba ce malam wai da gaske ne salatar tasbihi ba ta da bata inganta ba daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam
to salatar tasbihi malamai sun yi magana da yawa a kanta amma dai mafi rinjayen abin da aka sani shine cewa wannan hadisi hadisi ne hasan to tun da an ce hadisi ne hasan ba wanda zai zo ce bai inganta ba rigimar maganar rashin ingantar hadisi ko ingantansa akwai siyasa a ciki ana samun wani ya inganta hadisi wani sai ya zo ya raunana shi to su kuma masu son suka kawai daga sun samu wani na gefe ya raunana shi sai su ce hadisin yana da rauni to in an ce hadisin na da in wani malami ne kwararre farfesa akan hadisi ya ce ingantacce ne wani ma mai farfesa akan hadisi ya ce ingantacce ne sai aka samu wani mutum ko da ya kai farfesan ma a bangaren ilimin hadisi sai ce shi a ganin sa hadisin na da rauni saboda kaza kaza wanne ya kamata mu karba ya kamata mu karbi wanda mutane da yawa suka goyi bayan sa akan wani wanda mutum ɗaya ya soke shi na'am sai mu salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكرنت ألم نشرا إنا أنزلناه بكاتمنا الهيري دك الله بياما بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك درك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرجت فانسب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر يوم أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من التسعة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم لا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمات في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا أشياءك ورضا الوالدين اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا يا ربنا خالق العوالم وبيننا وبين كل ظالم وجزي كل من إلينا حسنا وجازي عنا جزاء حسنا لا رفع عنا الجهد والجهل ويكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين